إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أخوة mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu kiyaye da dokoki da shari'o'i wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora kawukan mu a matsayinmu na musulmai wajibinmu ne mu kiyaye da dukkan abin da Allah ta'ala ya umarni da shi a cikin littafinsa kuma wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ko ya hani a ciki yana daga cikin mizani da ake aunawa da shi na gane imanin mutum yana da imani ko ba shi da shi in aka same shi a fage na yin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin umarce-umarce na Allah ko kuma hannuwa daga dukkan abin da suke zanto Allah maɗaukakin sarki ya hanya kan shi Allah ya yi mana ni'imomi wanda ba za su kirgu ba sannan kuma ya halatta mana waɗannan ni'imomi sai ya haramta mana 'yan wasu 'yan abubuwa kalilan wanda za ka iya kirge su cikin yatsun hannayenka amma ni'imomi da ya maka ba za ka iya kirge adadinsu ba wasu ma ba za ka iya cin musu ba komin mulkinka komin karfinka komin dukiyanka komin iliminka komin daɗewanka duniya wasu ni'imomin sun yi nesa da kai kuma naka ne a duniya kuna tare da su amma ba kai saka cin musu ba amma kuma naka ne saboda yawansu ya yi yawan da ba za ka iya isa zuwa gare su wanda kake da shi ba ya wadatar da kai shi yasa sai ga mutum ya samu kana'a ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali ya samu jin daɗi a cikin zuciyarsa ya wadata da abin da yake hannunsa har yana gode ma Allah yana ganin ya fi wasu to akan haka yasa ya zanto babu wani ɗan adam da zai iya tasirin ni'ima dukkan ni'imomi da Allah ya yi wa mutum na duniyan nan a ce ka ɗanɗana su ko ka taɓa su ko ka mallake su ba zai yi amma haram wanda suke zanto Allah ya haramta maka yan cikin yatsu ne wanda sai ka samu wani ma an Allah ya masa ni'ima ya masa baiwa sai ka samu ya tashi a rayuwarsa har ya koma ga ubangijinsa bai taba aikata aiki na haram wanda Allah madaukakin sarki ya haramta daga cikin ka ba ba bai sha giya ba bai caca ba bai kisan kai ba bai zina ba bai luwadi ba bai annamimanci ba sai ka samu irin waɗannan abubuwa ɗin har ya koma ga ubangijinsa ma bai yi su wannan ni'ima ce ta Allah ta'ala daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi mana akwai ni'ima na arziki da ya saukar mana daga sama da wanda yake bubbugo mana su daga ƙasa har ya zanto mai shuka kuma shukan ta tsiro ya zanto mu amfana da abin da muka saka a cikin ƙasa ya fito to cikin abin da muke sawa a cikin ƙasa ya fito akwai haƙƙin Allah a ciki sannan akwai abin da Allah ya mana na ni'imomi na dabbobi wanda ya arzuta mu da su mu amfana da su mu hausu mu yanka mu sayar mu yi amfani da su to su ma a cike akwai nau'in dabbobin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya haƙƙinsa a cikinsu wanda ya wajaba ga musulmi ya kiyaye da haƙƙoƙin Allah ya ba mu Allah haƙƙinsa a cikinsu sannan akwai arziki na dukiya da Allah yake ma ɗan adam ya tara masa arziki mai tarin yawa ya tara masa kuɗi ya zanto ya mallaki dukiya mai tarin yawa tsaban kuɗi ba cikin wannan tsaban kuɗi da Allah ta'ala ya baka to shi ma akwai wani adadi wanda idan ya kai Allah ta'ala yana da haƙƙi a cikin wannan kudin wanda yake zanto wannan haƙƙin ba naka bane na Allah ne shi kuma Allah dukkan komai nasa ne sai ya raba wannan haƙƙin da yake hannunkan ga waɗanda suke zanto yake so ya ba su wannan shine musulunci yake kiransa zakka az-zakatu faridatun faradaha Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-muslimin sigaruhum wa kibaruhum zakka wajiba ce da Allah madaukakin sarki ya wajabta akan mutane mazaje da mata manya da kanana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya faranta zakka akan yaro da babba namiji da karami amma yake cewa duk wanda yake zanto falam faman lam yu'addi zakatallah duk wanda bai bada zakan Allah madaukakin sarki ba to Allah madaukakin sarki zai sanya masa wani ne safahan wanda shike zai zanto wani irin maciji da a saka masa mai hanci guda biyu ko mai baki guda biyu wannan maciji yana da baki guda biyu idan wannan maciji ɗaya bakin idan ya soke shi sai ya ce haza kan zuka idan ɗayan ya sake cizonsa sai ya ce masa haza menene wancan haza kan zuka wannan shine arzikinka da ka tara ka tattara shi a duniya wanda yake zanto ka tara shi mai tarin yawa a gare ka sannan kuma ɗayan ya cije shi sai ce wannan shine dukiyarka kuma wanda ka yi sa'ayi a tsakani har ka je ka samu har ya zanto wannan kuma ya je wani taro wannan wanda kake sa'ayi kake samu wannan kuma wanda ka zo ka tara shi saboda su ne suka ja hankalinka har ya zanto ka ki ba ma Allah madaukakin sarki haƙƙinsa daga cikin haƙƙoƙi kuma Allah ta'ala ya faɗa kan cewa zakkan nan ya lissafa mutum takwas wanda yake ce musu za a bayar na masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fi sabilillahi wa bin sabil Allah ta'ala ce waɗannan su ne waɗanda suke zanto Allah ta'ala ce a ba su wannan zakka an tara wannan zakka an cire to za ka ba da wannan zakka ma waɗannan mutane kuma kowanne suna da haƙƙi a ciki kuma ba naka bane haƙƙin Allah ne dole ka cire daga ciki to a daidai wannan gaba mafi yawan mutane wasu daga cikin mu an yi noma kuma Allah ta'ala ya arzuta mutum ya samu arziki na noman nan ya samu abubuwa sun yi kyau wasu kuma nasu ba su yi kyau ba to wanda duk nasu ya yi kyau ya kai nisabi na zakka yana da ausuki biyar shine malamai suke cewa idan ya kai mu a sa'i ɗari uku wanda wannan sa'i ɗari uku nan idan ka kulle shi a cikin buhuna sai ya baka buhu buhu goma to za ka cire buhu ɗaya na Allah maɗaukakin sarki saboda ɗaya bisa ushiri ake bayarwa na zakka duk abin da ka tara shi buhuna goma to za ka ba da ɗaya a cikinsa idan ya kai sa'i ɗari uku in kana da buhu goma sha ɗaya to wannan ɗayan nan za ka raba ta ita ma gida goma ka ɗauki kashi ɗaya ya zanto ka ɗora na Allah ne a can kuma ka tafi da wancan kashi tara in kana da buhu goma sha biyar wannan biyar ɗin da aka raba ta gida biyu ita ce ɗaya bisa goman ko rabin bisa goman da suke zanto kake da mallakansa sai ka bayar mahakkin Allah ne maɗaukakin sarki wanda kai wannan ka raba kanka da bala'i da musiba da tashin hankali ranar tashi alkiyama da musibin zaman kabari da kuma fushi na Allah maɗaukakin sarki da yake cewa waɗanda suke zanto suka ƙi bada zakkansu wa tukwa bi hajibahum wa junubuhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun ce za a dinga manna musu dukiyoyinsu a kirjinsu da gadon bayansu idan an ciro shi daga cikin wutar jahannama an narka shi ya tafasa to sai a zuwa danga manna musu a kirjinsu da kuma ta gadon bayansu da gefunan su sai a danga ce musu haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun wannan shine abin da kuka tanada wa kawo kanku ku dan dani musiba da azabar da shike zanta kuka tanada wa kawo kanku ajma al ulama wa ala anna zakata faridatan malamai sun yi ijma'i gaba ɗaya kan cewa lalle zakka babu sabani a cikin ta farilla ce saboda ɗaya ce daga cikin arkanin islam annan sallallahu sallama ce bunan islam ala khamsin shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salata wa tu'ti zakata wa tasuma ramadan Allah ta'ala ce musulunci an gina shi akan abubuwa ne guda biyar shaida babu mota da gaskiya sai Allah sannan ka tsayar da sallah sannan kuma ka bada zakka ka yi azumi watan ramadan kuma ka je aikin hajji to saboda haka fa zakka faridatun فهي أحد من أركان الإسلام الخمسة tana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar man aqama ha faqad aqama ad-din wa man bayya'aha faqad bayya'a ad-din duk wanda ya tsaye da ita hakika ya tsaye da addini wanda ya tozarta ta kuma ya tozarta addini saboda hakan nan zakka wajiba ce a gare mu wajibin mu ne mu kiyaye in dai har kai wannan noma ko kana da waɗannan dabbobi da suka kai adadi na nisabi na zakka ko kana da adadi na kuɗi da ya kai nisabi na zakka wajibinka ne ka bada zakkan da yake kanka domin amana ce tsakanin bawa da ubangijinsa wajibi ne ka cika wannan alkawari da yake tsakaninka da Allah madaukakin sarki akan haka ya zama wajibi ga mutum ya koma ya je ya yi lissafi wani yana rainawa zai yi gona wani bai mata ba ganin sa'in ba wani bai san ma adadin mai lissafin ba amma ya zama shahararren manomi saboda yana da kuɗi yana da kaza wani kuma yana raina kansa cewa shi ba mai arziki bane bai da hali kullum yana daga ido yana kallon masu wadata masu manyan manyan gonaki shi ma kuma na san gashi ta kai lissafi ɗin amma bai kula ba bai ji ya lissafa ya baya me me sa'i ɗin me nisabinsa bai taba sawa a gabansa ya auna ya gani ba duk mutumin da zai zo ya mallaki buhu bakwai ko buhu takwas ko goma ai kana kusa ko ka isa zuwa ga nisabi na zakka saboda haka wajibinka ne zanto ka yi la'akari da wannan ka bi haka sa'annan kuma malamai suka ce idan ya zanto sharika kuka yi kun yi tarayya ne kuka yi gonan kun hada ne wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo kuɗi to saboda haka ne sai kuka samu nisabi na zakka sun ce babu zakka akan wannan saboda me saboda sai kowanne daga cikinku ya kai nisabin zakkan da in an raba ya ɗauki kasansa zai kai nisabin zakka tukunna yake zamowa zakka yake waje ba akan shi wannan mutum amma an ko biyu ne sai zan to abin da kuka hada din kuma shine nisabi na zakka din ya kai sai 300 amma kuma ku tashi rabawa da ku raba 150 50 to kaga kowa ban yi tafi bai da zakka akan sa tunda zakkan dama ba ce ku haɗu ko biyu kuma ku fitar da zakka ba wannan ba haka ko kamfani idan kuka yi sharika na kamfani kun haɗa kamfani wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa ku goma ko ku ashirin ko ku talatin ko ku dubu ne idan aka zo aka raba shaya ɗin sai zan to kai shaya ɗinka bai kai nisabin zakka ba kai babu zakka a kanka amma shi wancan da yake ya saka kafitar tsinsa da yawa sai zan to sai aka raba sai shaya ɗinsa sai kai zakka to wannan akwai zakka a kan shi wannan shi ne abin da malamai suka wala dangane da abin da ya shafi zakka saboda haka dai kiran da ake shi ne ka kula ka koma ka duba ka gani ka kai ko baka kai ba domin idan ka kuskura ka tafi lahira gaban Allah da wannan haƙƙin kwatanta shi kamar mutum ne tafi gaban Allah bai da imani ko mutum ya tafi gaban Allah bai taba sallah ba ko mutum ya tafi gaban Allah bai taba azumi ba kai kana ji wannan mutum ya zai yana da wata kofa ta tsira gaba ga Allah madaukakin sarki babu ita domin bai je da musulunci ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bunil islamu ala khamsin musuluncin nan abubuwa guda biyar ne shi yasa wani sahabi ya zo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan nayi ai imani nayi sallah nayi azumi nayi zakka ban ƙara komai ba akan waɗannan abubuwa guda biyu a adkhulul janna qala na'am yace zan shiga aljanna sai yace kwarai ma kuwa falamma qama wa dhahaba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama man sarrahu an yanzura ila ahli janna falyanzur ila hadha annabi ce duk wanda yake so ya ga waye dan aljanna tun a duniya kafin a shiga aljanna ku kalli wancan mutumin kafin ya kule me yasa annabi ya bai shaida na aljanna cewa yayi zai yi imani zai yi sallah zai yi zakka zai yi aikin haji in ya samu hali sannan zai bada zakka in ya kai nisabi in ka rike wannan ka tafi gaban Allah kai dan aljanna ne shi yasa annabi ya ce man sarrahu an yanzura ila aljanna falyanzur ila saboda haka nan zakka wajiba ce a kanmu wajibinka ne ka koma ka je ka duba wallahi dukiya kake da shi ka je ka nemi wani lokaci nisabin dukiyarka ta kai dabbobi kake da su ka je ka duba ka ga yaushe ne amma hatsi kake da shi ka je ka duba ka ga ya yake kuma suka yi wani hikima malaman sai suka ce duk abin da yake zanto aka shuka shi wanda idan ba zai yi a ajiye shi ba babu zakka a kansa ko abin da zai yi zanto ba za a yi nika shi ya zama gari ba a ajiye shi ya zauna a ɗauki tsawon lokaci to babu zakka kai shi sai wasu ɗaiɗaiku daga ciki waɗanda suke zanto sai an sarrafa su tukunna sun koma wani abu da ba wannan ba wannan ba kuma wannan ɗin suna iya zama su daɗe to su ne ka sa musu zakka kan shi yanzu ka ajiye tumatir ne ɗanye ka ce kana ka ajiye sha buhu ko a cikin kwano kana jiran shi zai he ruɓe amma sai suka ce amma idan ka busar da shi kuma ya bushe a matsayin kai busar da shi da ka yi kuma inda za a yi ajiye shi shekara ba akwai zakka kan shi amma a ɗanyensa kuma kace za ka ajiye shi baka masa wannan dabaran busarwan ba ta wannan babu zakka kan shi ko kuma ka je dan hakan nan asara ta afka maka karka zargi kowa sai kanka saboda hakan ne suka fitar da wani saboda haka kenan sannan dabbobi kowanne daga ciki an kassama shi raƙumi ne saniya ne awaki ne tumaki ne kowanne an bashi nisabin sa na sai ya kai haddi na adadi na kaza tukun na kafin da zantuwa ce zakka ta faɗa akan wani haka yake dukiya sai kudin ka ya kai kaza tukun na kafin nan ya shekara kuma kudin naka a hannunka sannan sai zakka ya zama wajibi a kanka saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu kiyaye kuma tsare waɗannan haƙoƙi na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai tambaye mu Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al qiyadatana fi man khafaka wa takaka ya hadi ya salam wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ya yanwa أجمع العلماء على أن الزكاة رحمة أن الزكاة رحمة أنزلها الله سبحانه وتعالى إلى عباده malamai sun yi tafage kan cewa zakka rahama ce Allah ya sako ta ne a tsakanin mu saboda mu tausaya wa junanmu at-tarahhum bainana wa tarabbut bainana wa adam ash-shukh wal bukhl tausayawa ne a tsakanin mu ƙara dangantaka ne da soyayya a tsakanin mu sannan kuma hana rowa ne domin duk wanda yake zai ba da zakka to babu shakka ba mutum mai rowa ba ne yasa lamma abara rasulullahi sallallahu alaihi lamma ba'sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'adhan ila jabalin fa amarahu an yuballigha al-islam ilaihim fa qala fi wasiyatihi ilay an idha ajabu kalidhalik فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم لوكتن النبي أيك معاذ بن جبل زوا أسر يمن ya umarce shi da kan cewa in ka je ka karantar da su addinin musulunci sannan ka sanar da su addinin musulunci kuma in sun karɓi musuluncin sun shigo to fa'alimhum sai kuma ka sanar da su annan lahaftar da alaihim sadaka Allah ya farlanta musu ba da wata zakka wata sadaka to khazu min agniyahim wanda za a karba daga wajen wadatansu wa turaddu ila fuqara'ihim sai a ba wa fakirin cikin su lamma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mana aktharu sahaba zakah li abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu fa kama abu bakr radiyallahu anhu fa qatalahum فواجهه عمر رضي الله عنه بأن كيف تقاتل الذين قالوا بالشهادة فقال أبو بكر الصديق والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة سيدنا أبو بكر لوكتين رسول من الله صلى الله عليه وسلم بايات في شيء زمان خليفة أنا مسلمين wasu daga ciki sai suka ce tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shikenan musulunci ya kare duk wasu dokoki da shari'o'i ya faɗi a kansu saboda me saboda suna ganin ai annabin ne ya zo da musulunci yanzu kuma annabin ya tafi shikenan sai kowa ya koma gidansa na jiya sai dana babakarin kuma lokacin an mai da shi khalifa ya zabe shi khalifa na musulunci saboda haka ne ya tashi ya tada gangami na haƙansu sai dana umar ya tunkare shi ce zaka je ka yaki waɗanda suka ce a sha suka yi shahada sai dana babakarin ya ce masa zan yaki duk wanda ya raba tsakanin zakka da sallah domin Allah ta'ala ce wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah kuma ku ba da zakka sai wanda bai sallah ba za ka yaƙe shi ce zan yaƙi wanda bai sallah ba to dan me yasa ba za ka yaƙi wanda ya hana zakka ba bayan Allah ce wa qimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku tsaye da zakka afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd da ku yadda da wani sashi ku kafirce mu wasu sashi ne ce wallahi dan yaƙe su sai sai dana mubar abubakar umar ya ce Allahu akbar qad sharafa Allahu sadra abubakar hakika Allah madaukakin sarki ya haskaka zuciyar sayyidina abubakar sai ya fahimci abin da ne ban fahimta ba kuma ya fahimtar da ni abin da suke zanto ban fahimta ba saboda haka sai shiga cikin rundunar wanda za su taimaka musu su yaki waɗanda suke zanto suka ki bada mai bada zakka saboda haka nan annabi sallallahu sallama ya yi maganganu da yawa akan maganan hana zakka wajibi ne ga mutum musulmi ya ji tsoron Allah ya ba da wannan zakka in ka ba da wannan zakka ka sauke nauyin da yake tsakaninka da Allah madaukakin sarki kuma ka huta kuma da ka samu arziki domin zakka malamai sun faɗa sun ce bayar da ita babu nemin abuwabin risk babu nemin abuwabin magfira kofa ce daga cikin kofofi na ƙarin arziki ga mai bayar da ita kuma kofa ce daga cikin kofofi wanda suke zanto mai nan samun gafara a wajen Allah madaukakin sarki wasu sakina wa tumanina da samun nutsuwa da kuma kunciyar hankali to da hakan nan kai ji cikin jin daɗi da nishaɗi ka bayar da wannan zakka domin ka huta kuma ka je ka lissafa naka domin ka je ka huta za ga mutum da ɗan trader sa ɗan ƙarami shago ƙanƙani ɗan kiosk sai dinga raina kansa amma kai lissafin kayan da yake ciki da kuɗin da yake aljihunsa da wanda ya tara a cikin banki sai ga ta da zakka na sabi na zakka amma shi na ganin sa saboda ba iya ciyar da gidansa da wannan kayan yana tsoron tabawa yana ba iya ci abinci so biyu yake ci a gidansa sai yana kallon kansa shi har yanzu nan shi fakiri ne saboda haka yana jiran a bashi ne shi alhali kuma daga abin da ya tanada yake ciyar da iyalansa sau biyu din a yi ne da abin da ya rage a cikin aljihunsa da wanda yake cikin banki in aka haɗa kudinsu ga baki ɗaya ya kai nisabin zakka ba ruwan Allah da kawai anta fakirun fid dunya wa turadda ila rabbi samawati wal ardi ila al akhirah wa anta asin wa ya'fu anka illa ma sha Allah ba ruwan Allah da wai kai talauciya muka yawa a duniya saboda haka shi yasa idan to ka saba ma Allah madaukakin sarki kana tunanin wajen talauci da wahalar da kake ciki a duniya wallahi dai tausaya maka shi yasa ka ciki ba wani ne saka shi ya saka a ciki don ya jarrabe ka kuma da ya jarrabe ka sai kake yarda da jaraba sai ka rungumi azabarsa ta lahira to ta ne zan tuka ka nemi wani afuwa a gurin Allah madaukakin sarki akan haka saboda ka na ku ji tsoron Allah madaukakin sarki mu bi mu Allah haƙoƙin sa mu kiyaye da abin da shi Allah madaukakin sa ya dora kawo kan mu muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi dukkan zakoki da muke bayarwa ya karbi dukkan ayyukan mu da muke aikata wani alkhairi kuma na roƙon sa ya yafe mana kurakuran mu wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ya bar mana da zaman lafiya da ƙarin arziki Allah ya fi mana kurakuran mai cikin iyayenmu da malaman waɗanda suka gabata ko da muka rage mana roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi rayukanmu muna musulmai masu imani bayan Allah waɗanda suka gina mana wannan masallaci da wanda suka bamu kyautar makaranta da wanda suke ci gaba da raya wannan masallaci da taimakawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ba gaya mun ba amma kuma na ga alamomi wanda ya nuna cewa ga ruwa an kakkawo shi ban sani ba ko wani ne na sayarwa ne oho in kuma na sadakarwa ne yake bayarwa to ya kamata a bawa mutane don wanda ya zo ya kawo ya kawo ne domin a bawa mutane su sha ko su yi alola to kuma na gan zuwa tattara ruwan a wannan guri ban sani ba to saboda hakan nan su ma waɗannan da suka kawo wannan ruwa mu jama'a muna roƙon Allah madaukakin sarki da suka shayar da jama'a Allah ya shayar da su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu albarka cikin dukiyarsu Allah ya fi mana kurakuran mu Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله